أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شابير قوتن بير هجرة من زنسيرة annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 19 ga watan 12 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2021 a satin da ya gabata mun tsaya wato a aya ta 8 zuwa aya ta 9 a cikin wato suratu al-anfal a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya alaran ma'allace iz ta staghi suna rabbakun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني بألف من الملائكة مردفين
na'am wannan aya tana daga cikin wato ayoyi da ke cikin suratul anfal wanda galibin suratul anfal tana bayani ne akan mi muka ce akan yaƙi na badar ko ba haka ba to satin da ya gabata mun ɗauko bayani kan wannan yaƙi mun zo ƙarshe waɗansu kalimomi da ya kafata mu faɗa masu muhimmanci sai ba mu samu gabatar da su ba a yau za mu tashi akan wannan bayani guda biyu sai kuma mu ci gaba da karatunmu da izinin Allah subhanahu wata'ala abu na farko shine ayoyin da muka karanta a sati na sama wajen walau kare halkafirun da mushrikuna kinnan akwai nukta guda biyu da ya kamata in dan faɗa sai hankali na bai kawo su ba shine bambanci tsakanin tauba da suratu saf wajen waɗannan ayoyi can cikin suratu tauba wato yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim suratu saf yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi ko mutimmu nurahu a cikin suratu saf wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu a cikin suratu wato at-tauba sannan kuma wajen walau karihal kafirun da walau karihal mushrikun suna rikitar da dalibi ko ba haka nan bane to za a fara ne da kafun sannan a je zuwa ga mimun kenan kullum in ka kai wajen su sai ka ce kam in ka ce kam da kafun da mimun kenan sai ka ce kafirun sannan ka ce mu'minuna wannan rumuzul hifz ne na baku wallahu a'lam to abin da ya shafi yakin badar mun zo akan al-khutta al-harbiyya an gane ko dan mun katse da karatun mu wanda abu ne wanda yake da muhimmanci ina so in kawo su al-khutta al-harbiyya yadda ake tsara wato khutta ta yaki na farko mun yi bayanin dama manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai yayi yaki yaki ko ba haka ba ghazawat kin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗansu malaman sira sun ce 28 ne waɗansu kuma sun ce 29 ne waɗansu sun ce 30 ne kamar saɓani da ake samun wajen saka wata daga cikin gazuwa tashi ce ko ba tashi ba ce amma da yawa sun tafi cewa adadin su guda 29 ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a guda bakwai ya je yaƙi cikin su yaƙin badar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je da yaƙin uhud an gane ko da yaƙi na wato abin nan banil mustalaq da kuma wato yaƙi na banu quraiba an gane ko da yaƙi na wato hunain an gane ko da yaƙi kuma wato na at-ta'if da ghazwatul khandaq waɗanda guda bakwai manzo sallallahu alaihi wa sallam tabbas ya shiga a ciki to da haka za ka yi karatun yaƙi a musulunci na manzo sallallahu alaihi wa sallam ghazawat kin shi guda talatin sariya kuma guda 73 sun ce an sanya mata suna sariya domin mutane ne masu fita sirran wani lokaci ma fil laili cikin dare kaga cikin dare sirran abu biyu suka hada ko kuma su fita sirran ba tare da an sani ba yaƙe yaƙen da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi yaƙe yaƙen da sayyidina abubakar radiyallahu anhu yayi umar uthman ali الدولة الأموية الدولة العباسية الدولة الأندلسية دولة العثمانية التركية دولة العثمانية والسوكوتية da sauransu yaƙi yaƙin da musulmai suka yi yaƙi nawa aka yi a ina aka ci nasara a ina abba a ci nasara ba mine ne dalilin cin nasara mine ne dalilin faduwa sai karanta littattafai da ba mun fahimci wannan buhuth ne masu yawa ina fata an fahimce ne wanda guda ya shiga kai bahasi sannan al-khutta al-harbiyya yadda ake dora ta abubuwa ne guda shidda su ake bukata duk duniya duk maudu'in da za a yi ko a fagen likitanci ne ko a fagen tafsiri hadisi qur'ani bincike na 'yan sanda bincike na shari'a ko tattauna za abu guda shidda ne ake nema waɗannan abubuwan yana da kyau mu san su na farko shine man idan za a yi yaƙi wa za mu yaƙa sannan mu waye mu tunda baka ta ka yaƙi wanda ya fi ƙarfinka ko baka nan bane ma menene sifofinsa yana da ƙarfi baya da ƙarfi mi ya tattala na makamai mi ya waɗanne makamai ke da su a ɓoye waɗanne yake da su na bayyane ya adadinsu na sama na ƙasa adadin sojojinsa adadin abincin da ya ajiye a cikin wato ƙasarsa duka irin waɗannan abubuwan sai an yi kawo ransan yi masa musulun ajiye a yaƙi an gane ko wanda kullum in ana son a ci ƙasa da yaƙi da gaugawa babban abin da ake so na farko a yi ƙoƙari a ƙona wuraren da take ajiyar abinci shi ne abu na farko da suke ɗauka abu na biyu a yi ƙoƙari a sa ajen sekre ss na wata ƙasa su shigo su kashe likitocin da ke cikinta na fata ana fahimta ta to kaga an rigai an rugusa abin nan abincinku ma'ana an tarwatsa abincin naku an tarwatsa likitocinku to idan yana yi ba sai aka muku hari ta sama shi kenan wannan shi ne abinda ake so da shi na farko da an kare da wannan babu abinci talakawa yanzu ba su da abincin da gwamnati za ta ba su da sojoji balle su tsaya su yi yaki likitoci sun mutu idan mutum ya an yi masa rauni ko soja ne ko wanda ba soja ba galibi babu wanda zai masa magani kaga kenan an kare da ku ina fata ana fahimta ta da samun kuma na cikin gida waɗanda suke munafukai su ba da asirin inda ƙasa take ajiye makamanta abubuwa ne guda uku inda ake bukata mun fahimci wannan da kyau ko to man ma sai kaifa ta yaya za mu yaƙe su da sojojin sama ko sojojin ƙasa ko hadda na ruwa ko sai an hada da ss ko sai an hada da jami'an tsaro kala kala kala kala kala duka wannan yana da bukata sai an aza shi na biyu aina a ina ne za a kai harin a wace mi jihohi a wace unguwa wanda za ku ga sojoji suna da tasu karti wanda suke amfani da ita a wuraren da za a kai hari sannan aina a ina ne kaifa ta yaya an gane ko sannan kuma mata a wani lokaci sai an zaɓi lokacin da ya dace a kai hari galibi ana ɗaukar lokacin asuba wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha qadha falmughirati subha lokacin asuba galibi wannan lokaci ana ganin kamar an shiga bacci bacci yana ɗaukar jami'an tsaro a wannan lokaci musamman lokacin sanyi sannan kuma libaza don mi za mu yaƙe su don mu zalunce su ko ko don saboda sun zalunce mu ko sun kwace mu na wani yanki ko ko don saboda cimma wata manufa dai gashi nan ko da take mai kyau ko da ba ta da kyau duk hutta ta yaki akan waɗanda ake azata don haka mai so sai ya karanta ga littattafai nan na tarihin manzo sallallahu alaihi wa sallam da tarihin musulunci za ka karanta ka gani ka ɗauki tarih al'umam wal muluk na imam tabari da kuma al-bidaya wan nihaya na ibnu kathir an gane ko sannan kuma zadul ma'ad na ibn al-qayyim nasira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da sauran abubuwa sannan kuma sahihu sira na sheikh nasiruddin al-albani sira ta ibn hisham sira ta ibn ishaq ko ba haka ba sannan kuma da ar-rahiq al-maktum na imam mubarak fori wanda littafin sa a cikin sira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ya samu lamba ta dai a duniya lokacin da aka yi gasa ina fata ana fahimta ta to waɗanda littafai da at-tarikhul islami an gane ko na sheikh mahmud shakir dr mahmud shakir an gane ko da littattafan da suka yi magana yaƙe-yaƙen daulolin musulunci ma na afirka za ku gani akwai littattafai da aka yi kan dauloli na afirka misali muhammad bello dan sheikh abin usman bin fodiyo yana da littafi infaqul maisur fi tarihi bilad at-tukrur da sauran littattafai waɗanda suka yi magana kan tarihin musulunci yaƙi-yaƙin da an kai na daula ambasiya da andalusiya da wani ne da wani ne bincike ne mai yawa don saboda ka fahimci yadda abubuwa suke gudana ina fata an fahimci ni to Allah ya muna jagoranci da kuma asira abin da min masadari al'asliya wanda littafi ne wanda shi ma yana da tahqiqi kwarai da gaske na wani babban profesa ne dan kasar sudan ina ganin yana ya yi karantar da sida a jami'an madina ban san yanzu yana da rai ba ko ya rasu allahu alam to allah ya mana jagoranci to wannan shi ne takaitaccen bayani ga mun faɗi littattafai saboda irin wannan bayani takaitacce a cikin karatun tafsiri awa ɗaya awa biyu baya isa bincike ne mai yawa littattafai ne masu yawa waɗanda ya kamata ce ɗaliban ilimi sun wato yi guziri da su don neman ilimi ingantaccen ilimi ba hayaniya ba Allah subhanahu wa ta'ala ce id tastaghithuna rabbakum waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan id tana da alaƙa da ufkur kenan ambata lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku ko ba haka ba bayani ya gabata a wancan sati waɗansu malamai suka ce if tastaghithuna rabbakum yana da alaka ne da wajen wato abin nan yuhiqqal haqqa domin mi domin suka ce an ce li yuhiqqal haqqa dan Allah ya tabbatar da gaskiya if tastaghithuna rabbakum lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku kenan fastajaba lakum li yuhiqqal haqqa ya karba muku ne dan ya tabbatar da gaskiya abinda waɗansu malamai suka ce kenan waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a yana da alaka ne da wato wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa Allah yana so ya tabbatar da gaskiya if tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum ay waqt istighafatikum wadansu malamai haka suka tafi amma wadansu malamai suka ce akwai rauni ga wannan magana domin an yuhiqqa al-haqqa abu ne wanda yake da alaka da gaba ita ko if tana da alaka da abin da har ya riga ya wuce kenan ko bai dace a ce tana abin da ya riga ya wuce yake zai zo gaba bai dace a ce yana da ta'alluki ba da abin da har ya riga ya wuce waɗansu malamai sun faɗi wannan amma magana ce ta malamai waɗansu daga cikin malamai suka ce izkin nan tana da alaƙa ne da iz domin an ce wa iz ya'idukum Allahu ihda ta'ifatayn annaha lakum to madadinta ne istastaghithuna rabbakum domin wannan alƙawalin ya ci gaba da tafiya har ya kai lokacin da kun ka nemi taimakon ubangiji masani ko kun fahimta ba kun san maganganu na malamai an gane ko waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce yana da alaƙari da tawadduna kenan tawadduna if tastaghithuna rabbakum kuna so an gane ko wa tawadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum to amma wannan yana da rauni domin su wadda suke so ba wadda za a yi yaki bace kenan bai dace a ce wannan lokaci ba istastaghithuna rabbakum wannan lokaci ne suke neman wato neman taimakon ubangiji ko ko zama to a sun nemi taimakon ubangiji bayan Allah ya ce musu yayi musu alƙawalin biyu guda ta tabbata to sai suka yi gurin ta bata samu ba sai sun ka nemi taimakon ubangiji wannan kuma wato irabin yana da wato rauni almuhimmu dai maganganu ne na malamai daban-daban waɗanda ɗalibin ilimi wani lokaci idan ya ji wata magana wanda shi bai santa ba sai kaga ya zabura ya ce a'a wannan magana babu ta a cikin tafsiri don haka muke kira ga ƴan uwa a zage damtse wajen neman ilimi iz tastaghithuna rabbakum lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku muka ce alwawu huna tana iya ɗaukar litta'zim domin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya daga hannunsa yake roƙon Allah sai ya zamanto dan girmamawa an kace istastaghithuna rabbakum Allah yana mutunta annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa a'a nan alwawu ita wannan wawun ba wawun bace ta abin nan ta abin nan at-ta'zim wawun ce ta aljam'u tana nufin jama'a masu yawa domin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana roƙon Allah su kuma sahabbansa suna cewa amin amin shi ko mai cewa amin kamar yadda ya gabata wancan sati kamar mai addu'a ne Allah ya faɗi annabi Musa ya yi addu'a amma bai faɗi Haruna ya yi addu'a ba amma da ya ce amin sai aka mayar da addu'a gare su gaba ɗaya wa qala Musa rabbana إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما kaga sai aka ce qad ujibat da'watukuma an karba ma addu'a ku biyu kaga can kuma farko an ce wa qala Musa annabi Musa istastaghisuna rabbakum lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku fastajaba lakum sai Allah ya karba muku an gane ko fastajaba lakum sai Allah ya karba muku alfa tufidu ta'qib bai ce wastajaba lakum ba saboda an kawo wawun tana nufin abin zai yana yiwa ya tsawo ko ya zo kai tsaye in an ce sun mastajaba lakum yana nufin lokacin yayi tsawo amma fastajaba lakum sai ya karba muku ma'ana da gaugawa ina fata an fahimci cikin ganin damar ubangiji an gane ko fastajaba lakum sai Allah subhanahu wataala ya karba muku anni mumiddukum ay bi anni mumiddukum an shafe wato mi an shafe ba'u wato shi istajaba wani lokaci na iya ta'addi kai tsaye wani lokaci na iya ta'addi da ba'un wani lokaci na iya ta'addi da lamun fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw untha fastastaghithuna rabbakum fastajaba lakum Allah sai ya karba muku anni cewa Allah ce ni mumiddukum zan taimake ku bi alfin minal mala'ika da mala'ika dubu an gane ko bi alfin minal mala'ika da mala'ika dubu wannan ita ce ƙira'a almutawatira bi alfin amma akwai wata ƙira'a anni mumiddukum bi wato alufin alufin alufin dubbai kenan falsun sai a ce aflus dubbai ina fata an funce ni ko ko bi alafin minal mala'ikati zan taimaka muku da dubbai na mala'iku alfin wato kamar abin nan ahman alaf dubbai to kaga ya ce dubu za mu zo a wata ƙira'a dubbai saboda da ya yi musu alƙawalin dubu ɗaya daga baya kuma ƙara musu har suka kai dubu uku har zuwa dubu biyar kamar yadda bayani zai zo ina fata ana fahimta ta mun fahimci wannan da kyau ko ko kuma dubun su ne a alwujaha na gaba gaba sauran kuma za su zamanto taba'un lahum za su biyo bayan su don taimaka musu wajen aiki Allah ya ce dai zan taimaka muku bi alfin minal mala'ika da mala'ika dubu an gane ko murdifin ko kuma murdafin muna da kira'o'i guda biyu a wannan wuri murdifin an gane ko ana nufin masu biyar juna an gane ko ko kuma murdafin ana nufin an sanya su waɗansu suna biyar juna imam nafi da imamu abu ja'far da imamu yakubu su sun ka karanta murdafina an gane ko wata jama'a tana bin bayan wata jama'a an gane ko daga ardafa idan ya sanya abu bayansa ko kuturinsa kamar da suke cewa ina fata an fahimce ni to wannan murdifin yana iya zamantowa hali ne an gane ko na su mala'iku ko kuma wato su wato abin nan su masu imani ma'ana zan sanya mala'iku su bi bayan ku ya ku muminai ko ko zan sanya mala'iku wata jama'a ta su tabi wata jama'a don mu fahimci abin da kyau kasan abin yana da abin nan sai a ce murdifin hali ne na ubangiji ai fi hali irdafikum bi alfin min mala'ika zan sa mala'iku dubu biyu abin nan mala'ika dubu su biyo bayan ku shi yasa suka cewa radifa da ardafa ma'anar su daya wadanda suka ce a'a radifa daban ardafa daban radifa ya bi bayansa ardafa ya sanya shi bayansa shi yasa Allah ce tatba'u har radifa da haka yana da kyau ɗalibin ilimi yana da kyau ɗalibin ilimi ya san irin waɗannan aujo na ƙira'at da kuma yadda ake yin aljam'u bainal alƙira'at wallahu ta'ala alam fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal mala'ikati murdifin wannan aya tana da wato maganganu da dama da iskalati da dama waɗanda ya kamata mu tabo daga cikin su abu na farko wanda ya kamata mu taba shine cewa mas'ala ta adadin mala'iku an gane ko domin nan ana zancen yakin badar ne ana zancen yakin badar to nan sai aka ce dubu a cikin suratu ali imran sai aka ce dubu uku kuma aka ce dubu biyar to kaka alhali ku Allah ce wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla to nan iskali inda zai fara Allah ce ya Allah ya taimake ku a badar kuna kaskantattu alhali kuma Allah ya ce a'a walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina wato la ya'lamu to kaga an ce al'izza tana gare su kuma an ce wa laqad wasakumullahu bi badrin wa antum adilla lillahi al'izzatu wa li rasulihi tabbatatta izza tana ga Allah tunda jumla ce ismiya ba fi'iliya ba an ce to tabbata ta tabbata kuma alhali an ce suna kaskantatu alhali ko mumini ba kaskantacce bane kaga nan akwai iskali malamai sun yi kokarin hada waɗannan ayoyin waɗansu suka ce a'a nan da an ka ce wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla ana nufin kuna yan kaɗan ba ku da yawa ita ko waccan aya wadda take zancen walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin shine wato a cikin ghazwa da ake kira ghazwatul muraisiya ita ce ake kira ghazwatu banil mustalaq domin a wancan lokacin a badar ai ba su da yawa a makka ba su da yawa a madina kuma ba su da karfi ma kuma ba su da yawa farkon musulunci واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a walaƙad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla yana nuna cewa Allah ya taimake su wa antum adilla ai wal halu cikin wannan hali antum adilla kenan ba a ce a'a nan badar daban ghazwatul muraisiya daban halinsu na badar suna ‘yan kaɗan ba su da hali ghazwatul muraishi kuma sun yi yawa a'a abinda ake nufi antum azilla ku kuna kaskantattu ta fuskar kayan yaƙi kuna kaskantattu ma'ana ba ku da ƙarfi ta fuskar kayan yaƙi min haithul adad wal udad al adad adadin ku bai da yawa mutum 313 al udad an gane ko jami'i na udda kayan tattalin aiki walau aradul khuruja la a'addu lahu udda tanan ma ba ku da ƙarfi amma sai Allah ya taimake su ma'ana ya ba su ƙarfi sai suka ci nasara da ƙarfin Allah sai ka fahimci wannan da kyau mun fahimci wannan da kyau ko saboda matsaloli ne waɗanda suna taɓa dalibi to sai abu na biyu a ƙarƙashin wannan aya nan Allah ya ce zai taimake su bi alfin minal mala'ika da mala'iku dubu a cikin suratu ali imran sai ce kuma ya taimake su da dubu uku ko dubu biyar to kaga nan akwai iskali akwai iskali kwarai da gaske ya za mu yi fita daga cikin wannan waɗansu daga cikin malamai suke cewa ayoyin da aka ce za a taimake su da mala'iki dubu uku da dubu biyar ayoyi ne na yaƙin uhudu ba yaƙin badar ba na fata ana fahimta ta domin mi domin an ce wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun iz taqulu lil mu'minina kaga izkin nan tana da alaka ne da nasarakum nasarakum if taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum har zuwa karshen sai waɗansu malamai su suka ce a'a a yakin uhud ne don ya ce wa id ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim sai ya gitto da maganar zancen badar wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun sai ya koma can cikin zancen yakin uhud ya ce id taqulu lil mu'minina saɓani na malamai an ce za a taimake su da abin nan mala'iku ba su yi hankuri ba don an ce bala'in tasbiru wa tattaku to su kuma ba su yi hankurin ba sun saba shi yasa sai mala'ikun ba su sabko ba ina fata an fahimci da akwai maganganu da dama na malamai amma a ƙarƙashin wannan aya sai malamai sun ce murdifina wasu na biyar juna suna iya zamantowa wasu sun bi juna wasu sun bi juna murdafina an gane ko a ƙira'a ta imamu nafi da abu ja'far da yaqub ita ma tana nuna wasu sun bi juna ma'ana daga farko Allah ya musu alƙawalin dubu daga baya sai Allah subhanahu wata'ala ya musu alƙawalin dubu uku kina aka ƙara musu suka zan dubu uku in mun ce waɗannan ayoyin da na wannan na ayatul anfal da kuma na ali imran suna magana ne akan mi akan yakin badar tunda Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين كوكو منزلين قراءة ابن عامر سننكم يمسوا القول بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين قراءة إمام عاصم ده ابن كثير ده أبو عمرو ده يعقوب كوكما مسومين قراءة سورانسو musawwimina masu alama ko masu rawani musawwimina waɗanda Allah sanya musu wannan alama ɗin domin sai zama to ismul maf'ul ne mun fahimci wannan da kyau ko wannan kenan sai zama to nan an faɗi dubu daga baya aka ƙara musu dubu uku daga baya kuma aka ƙara musu suka zama to mi suka zama to dubu biyar in mun ce akan yakin badar ne ake magana to kaga fahimtar irin waɗannan yana da kyau saboda mi saboda fahimtar nassi da aya guda ko hadisi guda kawai baka iya fahimtar mas'ala wannan yana daga cikin abin da ke afka mu cikin matsaloli saboda mutumin da aya guda ya fahimta ko hadisi guda bai san suna nafsi na da bukata assalama min al-mu'arid ba yana yiwa lafazi ne am akwai khas kin shi mutlaq ne akwai muqayyad kin shi ko muqayyid kin shi da sauransu amma sai kaga ina an-nasikh wal mansukh al-mujmal wal mubin da sauransu amma ina saboda babu wannan karatu sai ka iske matsaloli suna da yawa almuhimmu yan uwa musulmi game da wannan matsala ta yakin badar malamai suke cewa a yakin badar an gane ko Allah subhanahu wataala yayi musu alƙawalin mala'iku za su zo har bal ma ana cewa ma su mala'ikun nan hamma waɗansu suna ganin alamu akwai mutane masu rawani waɗanda ba irinsu bane saboda mi malamai suke cewa saboda yaƙi ne na farko musulmi suna buƙatar taimako sai mala'iku sun ka zo cikin sura wadda ta wani lokacin ba ana ganin su saboda shine awwalu ta'yid yakin da an kai gaba da gaba kuma shine ake son a ci nasara ba wai dan dole sai an ga mala'ikun ba amma a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira an taimake shi da runduna malamai suka ce an faɗi runduna wadda ba a ganta ba so uku a cikin alkur'ani lam tarauha wurare guda uku amma wuri na farko a wajen hijira illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ɗaikinan wuri na biyu sai yakin hunain laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wanda ba ku gansu ba ko ba haka ba sannan haka a cikin wato ghazwatul ahzab shi ma Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wannan cewa ya zo da wato abin nan ya sabkar da runduna wadda ba a ganta ba ko ba haka ba walamma ra'al mu'minuna al-ahzab yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير بأولنا آيون بني يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها yanzu aya ta zo ya san wani yana biya sai ya ji laftar wannan ta zo to Allah ya kiyaye ta zo su ne guda uku ina fata an fahimce ni almuhimmu dai sai suka zo wato abin nan mala'iku suka taimaka kamar yadda muka faɗa cewa mala'iku sun sabka a badar tabbatacce na a uhudu an yi saɓani wasu sun ce sun sabka sun taimaki masu imani a farkon yaki amma daga baya da suka saba sun tafi abinsu ko ko a'a sun sabka da aka saba sai suka kiyaye manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kadai ina fata an fahimce ni don da ba da haka ba da kafirai sun kashe shi waɗansu kuma suna cewa a'a su ma sabka kwata kwata ba sai ka koma cikin littattafai na tafsiri tsakanin suratul anfal da suratul ali suratul ali imran kaga waɗannan maganganu da malamai suka faɗa Allah ya taimake mu Allah ce to fastajaba law istastaghithuna rabbakum lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku fastajaba lakum sai ya karba muku anni mumiddukum bi alfin Allah ce zan taimake ku da mala'ika min al mala'ika dubu da wato na mala'iku kenan murdifin ko murdafina dama bayani ya gabata masu bin juna ko ko masu bin ku ko masu biyar juna daga baya aka ƙara daga baya kuma aka ƙara don Allah subhanahu wataala ya fa'alu ma yasha wannan yake nuna cewa ku dibi halin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ciki halin da bakin jama'ar da yake da ita kenan a wannan lokacin kafirai sun fi su komai wato sun fi su yawa da adadi da komai an gane ko amma kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam khairu khalqillahi ajma'in bai koma zuwa ga wani Allah ba sai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya nuna maka in kana cikin tsanani wajen wa zaka koma wajen Allah an gane ko amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma Allah ina fata an fince ni shi yasa malamai suke cewa matsalar da take a yanzu kafirai idan suna cikin halin sauki ba sa koma zuwa ga Allah amma idan suka shiga cikin tsanani suna komawa zuwa ga wa zuwa ga Allah subhanahu wataala ko ba haka ba wa idza massakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barri a'radtum ko ba haka nan bane sannan kuma Allah subhanahu wataala yake faɗa fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun ko ba haka ba amma su masu imani a yanzu lokacin da suke cikin halin sauki an gane ko sai wato suna tare da Allah amma idan suka cikin tsanani sai su koma wajen wani Allah lokacin da suka fi bukatar Allah subhanahu wataala kaga mutum ya koma yana musamman lokacin da ake cikin bukatar wani matsayi na siyasa ko lokacin da mutum yake bukatar wani matsayi a cikin ma'aikata ta gwamnati ko lokacin da mutum yake da wasu kuɗi sun abin ga sun makale ko a wajen gwamnati ko a wajen wani kamfani ko lokacin da mutum yake son aure yana ganin akwai yan gwagwarmaya da dama waɗanda za a fafatawa da su sai ka iske ya koma wajen boka ya koma wajen mallam boka ka ji wai mallam boka alhali kafiri na domin boka kafiri na ko ba haka nan bane shirka ce yake yi to kuma sai an kace wai mallam boka kaga da shirka da musulunci in sun haɗu kafirci ake komawa ba ba musulmi bane boka ne kawai a daidai mutane yaudara Allah ya bura mai kyau to Allah ya karba musu wanda kuma Allah ya san su masu gaskiya ne domin Allah ya karba musu a wannan lokaci saboda Allah ya san da gaske suke yi bi alfin min al mala'ikati murdifin sai Allah ce wa ma ja'alahu Allah
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya shi ba illa bushra sai mi sai dan ya zamanto bushara wali tatma'inna bihi qulubukum sai dan kuma zukatanku su samu natsuwa waman nasru illa min indillah babu taimako wanda za a samu in ba daga wajen Allah ba inna Allah azizun hakim hakika Allah subhanahu wa ta'ala azizun wato mabuwayina sannan kuma hakimun Allah subhanahu wa ta'ala gwanina wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya shi ba hu nan domirin yana kuma zuwa ga wa shine daga cikin asbabu ikhtilafil mufassirin a samu wato ad-dama'ir ikhtilafu wato marji'id damir wadan sun ka ce wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya shi ba ai al-wa'du bin nasr alqawl da ya muku na alqawai domin Allah ya musu alqawlin da su ci nasara wa id ya'idukum Allah ihda at-ta'ifatayn annaha lakum waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wa ma ja'alahu Allah shi hudin nan yana komawa zuwa ga damiri na cewa annimu middukum to wanni annimu middukum ai shine alƙawlin da Allah ya musu bi alfin min almalaikati murdifin ko ko murdafin to wannan al-imdadu wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum domin wani lokaci zaka iske an kawo damirin abu amma bai gabata ba amma za a fahimce shi cikin siyaki wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa huwa inna ai al-adlu aqrabu littaqwa amma ba an bace shi ba amma za a fahimce shi cikin mi cikin siyaki waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wato wa ma ja'alahu Allah wato shi alfin min almala'ikati kinnan wato adadin mala'iku guda dubu shine ake nufi wato da wa ma ja'alahu Allah ko kuma waɗansu suka ce a'a murdifina kinnan da anka ce wato waɗanda waɗansu na biyar juna domin alƙawali ne wani an ƙara wani kenan wannan ƙarin da aka yi muku wa ma ja'alahu Allah Allah subhanahu wataala bai sanya shi ba ina fatan kun fahimce ni waɗansu suka ce a'a da Allah ce fastajaba lakum ai ya karɓa muku ko to wannan istijaba wa ma ja'alahu Allah karɓar da Allah ya muku bai sanya ta ba illa bushra lakum sai dan ta zama to bushara gare ku to kun ga ina kawo waɗannan maganganu wani lokaci saboda ɗalibi ilimi fahimci mas'ala ta ilimi ba mas'ala ce ta wasa ba kai magana guda ka sani maganganu suna da yawa amma kai ka ce duk wanda ya faɗi maganar da ba ita ba ce ka sani ko ko duk wanda ya fassara da ba ita ka sani ba ba fassara ba ce to daga ina ka samu wannan kai kuma kuma karshen ta maganganun duk in an haɗa su karshe za su koma zuwa ga abu guda mala'ikun dubun su ne alƙawalin su ne karɓawat su ne alƙawalin da Allah subhanahu wataala musu da za su ci nasara me kake bukata amma sai kaga wani hatta da abin da in an zo maganganun duka za a yi haɗa su sai ya zama da ce ba haka nan bane saboda shi ba haka ya sani ba ko ba haka an ka karantar da shi ba to kai ne ƙarshen ilimin ko ko malamin ka wanda ya karantar ka shi ne ƙarshen ilimi malamai masu ilimi da sun kasa abin da a ilimi idan an ka faɗa wani abu busan da shi ba ko wani hadisi ko ta mas'ala sai ce lam aqif alaihi ni iya bincike na ban kai gare shi ba domin ba binciken ka ke nuna babu abu ba don baka san abu ba shi ke nuna babu shi a ilmance ba amma saboda rashin tawadu'i na ɗalibai suka mutu ya ce ka babu abu a musulunci ka ce lam aqif alaihi in ba ka tabbatar da abu kuskure bane ba ka cewa kuskure sai ka ce kai lalle lam aqif alaihi ka tambayi mutum abu bai sani ba ban sani ba ko ko ban cimma wannan hadisi ba ban cimma wannan mas'ala ba ban san wannan mas'ala ba ko tana buƙatar ƙarin bincike me matsala amma ina wani ai bai yarda to wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan taimakon ba ko adadin mala'iku da aka zo aka kawo muku illa bushra sai idan ya zama to bushara gare ku waɗansu malamai suka ce to kenan mala'ikun sun zo bu su yi yaƙi ba tunda ai bushara ne aka yi musu kenan idan suka ga adadin mala'iku yayi yawa zai ƙara musu ƙarfi na fata an fice kenan sai zama to sharaf ne don su yaƙi kafirai da kansu domin adadi dubu biyar na mala'iku idan kafirai suka gane shi zai samu su rauni sai musulmi su kashe su sai ya ƙara musu kuzarin yaƙi ina fata an fahimce ni kenan sai ya zama to nan kamar yadda Allah ce za ku yaƙe su da hannuwanku qatiluhum yu'adhibuhumullahu bi aydikum don su samu wannan sharaf an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a illa bushra bushara ce kuma mala'ikun za su yi yaƙi mala'ikun za su yi yaƙi amma za a danganta ɗau sharaf na wannan aikin gare su su masu imani domin shi mala'iki baya tsoron mutuwa baya tsoron a kashe shi ko ba haka nan bane ah don haka shi mala'iku bai da wata shakka ku ku ne kuke da shakka har kuka roki Allah subhanahu wataala taimako har Allah ya muku alƙawalin za a baku mi za a baku wannan taimakon ina fata an fahimce ni amma shi mala'iku baya tsoron mutuwa dan ya san duniyan ba gaba ɗaya in ba sabko da ba duniya ba kun bice gare shi mun fahimci wannan kuma wannan shine zance mafi inganci cewa mala'iku sun yi yaki don Allah ce iz yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kull banan duk da yake kansu malamai sun ce fadribu nan zancen sahabbai ake yi amma dai farkon magana da mala'iku ake zance iz yuhi rabbuka ila almalaika to an ce fadribu fawqa al'anaq wannan yana nuna mala'iku sun yaki sai dai Allah ya danganta sharafin zuwa ga mi zuwa ga masu imani saboda su ne suke cikin jin tsoron cewa tana yiwa a rinjaye su ban sani kuma fahimci wasu Allah da kyau ba wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya shi ba illa bushra sai dan ya zama to bushara gare ku bushra fu'la ne muannath ne wato na, na lafzi tunda ba muzakkar gare shi ba hakiki ko ba haka ba al bushra shine abin da ke baka bushara khabarun al ikhbaru bima yusar ko yasurru abin da ke farantar da kai waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a kalima ta bushara a baka labari ko abin da kake jin daɗinsa ko abin da baka jin daɗinsa kun san mu yance bushara nan shine abin da muka ɗauka abin da kake jin daɗi ko baka nan bane daga bishra ne in ji malamai asalin shi daga bishra ne shine fata idan aka baka labarin da kake jin daɗi sai ka ji jikinka gaba ɗai fatar jikinka kamar tana tsamta canza waɗansu suka ce a'a al-ikhbaru wato bima yasurru an gane ko wa bima yuhzinu da abin da ke saka bakin ciki da abin da ke saka farin ciki da bakin ciki duka ana ce mai bushara don Allah ce bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima fa bashirhum bi azabin alim ai musu bushara da azaba kaga suka ce ana amfani shi wajen sharri sai dai malamai suka ce a'a shi asalin bushara shine al ikhbaru bima yasurru abin da ke faranta maka rai amma ana amfani isti'ara a yi amfani da kalima don a yi getse ga mutum sai a ce bashiril munafiqina a yi munafiƙai bushara sai sun ji daɗi sun karkaɗa kunnen su sai a ce bi anna lahum azaban alima sai su ce mu takabu mun fahimci wannan da ke ko Allah bai sanya wannan ba illa bushra sai dan ya zamanto bushara gare ku wali tatma'inna wato bihi qulubukum sannan dan zukatanku su samu natsuwa ina fata an fahimce ni sai nan wato zukatan ku samu natsuwa al-itmi'nan da at-tuma'nina shine abinda ake kira wato samun natsuwa wato sukun sukunul qalb zuciya ta samu kwanciyar hankali wa adamul qalaq ba tare da damuwa ba wal inzi'aj da samun damuwa ko ba haka ba an gane ko ita kuma wannan natsuwa ana samun ta ne a ina a cikin zuciya natsuwa ba cikin kwakwalwa take ba kamar yadda ilimi ba cikin kwakwalwa yake ba ko ba haka mun taɓa yawan waɗannan hankali ba cikin kwakwalwa yake ba to haka natsuwa ita ma cikin zuciya take wa mahallu halqan an gane ko domin mi domin shine an mahallul idrak shine ke samun wato ji na abubuwan da suke kai cikin jiki alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub Allah ce to wa man nasru illa min indillah ba a samun taimako in ba daga wajen Allah ba duk taimakon da ka gani daga wajen Allah ne duk wanda ka ga ya taimaka ma in ba da izinin Allah ba abin ba zai yiwa ba wato al'asbabu tanfa idan lam yu'arid hal qada ko boka ka gaya maka wani abu ka gaya ci nasara to wallahi ba ni cewa Allah ya taimaki boka amma wallahi sai da idan Allah din ya faru wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah kakka fake da wannan kace to ayanci duk taimako daga Allah nake ne in boka taimake ka sai Allah ya so kenan kamar Allah ya taimake ka a'a Allah bai idin da sihiri ba inna Allah la ya'muru bil fahsha kawai ne mun abin in yansurkumullahu فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون أنك تي ومن نصر إلا من عند الله با وني تيمكو إن بعد وجن الله با أسلوب الحصر معنى أن شام كنتي باب وني تيمكو سيدك وجن sai daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala mi yasa an kai wannan an ka sha makance shi saboda kasurudu da adadin mala'iku da an ka ce za a sauka kar ku sa tsammanin adadin mala'iku ne zai taimake ku kada ku sa tsammanin makaman ku su za su taimake ku kada ku sa tsammanin dubara ku ce za ta fishe ku a'a duk taimakon da kuka gani daga wajen Allah dai adadin mala'iku Allah ne ya sanya su sababi da Allah na son halakar da kafiran gaba ɗai inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun inna Allah azizun hakim Allah subhanahu wa ta'ala azizun mabuwayina hakimun sannan Allah subhanahu wa ta'ala kuma wato azizun mabuwayina hakimun gwanina malaman da suke tattaunawa akan balaga ta alkur'ani suke kawo wani abu wato uslubi da uslubi suke cewa a can cikin suratu ali imran akwai tamkar irin wannan aya amma kuma sai zamanto akwai saɓani na wasu lafuzza an gane ko saɓani na wasu kalimomi kenan tsakankaninsu me yasa wannan sai malamai suke cewa can a cikin suratu wato abin nan ali imran sai anka ce wa ma ja'alahu allah illa bushra lakum sai anka ƙara lakum anan kuma sai anka ce wa ma ja'alahu allah illa bushra amma ba a kawo lakum ba malamai suke cewa saboda anan lakum ta gabata istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum kaga ba bukatar nan sai an kawo lakum din kuma ina fata an fince ni abu na biyu suke cewa ita aya ta ali imran wadda akwai wato abin nan an kawo ta ne don a tunatar da su da ni'imar Allah wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla ko ba haka ba to na ana tunatar da su ni'ima ne lokacin da suna cikin halin rashin wato adadin makamai da mutane sai aka kawo zancen walakad nasarkum Allahu bi badrin wa antum adilla sai aka kara musu lakum amma anan kuma sai ba a kawo lakum din ba an ce ma ja'alahu Allahu illa bushra saboda an kawo ta masaq nami na nuna cewa sun nuna kasa wasu da gajiya wasu domin sun yi kyama an kazancen kyama كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون تو تند إتابنا أنك بس أنت لكم بس أكشافي لكم wannan talammus ne na wato al'aujuhul balaghiya abu na biyu sai an ka ce wali tatma inna bihi qulubukum ko ba haka ba can kuma sai an ka ce wali tatma inna qulubukum bih nan an gabatar da bihi can nan kuma an jin nan an gabatar da bihi can kuma an jinkirta shi to me ya kawo wannan suke cewa da an ka ce wali tatma inna bihi qulubukum dan saboda zukatanku bihi can ana zancen an yi musu ni'ima shi yasa sai an ka gabatar da qulubukum bihi nan ko ana zancen suna cikin jin tsoro an gane ko suna cikin wato fargaba to sai aka gabatar da bihi a gabatar da nasarar don mi don saboda abinda suka bukata su san ya tabbata shi yasa ce wali tatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim sannan kuma nan can a cikin suratu abin nan ali imran sai ce wa man nasru illa min indillahi azizil hakim ya kawo al-alif wal lam sannan kuma can ya kawo shi ne akan matsayin al-hasr babu taimako abin nan sai daga wajen Allah subhanahu wataala ma'ana kamar wato siga ce ta labari amma nan sai an kawo shi wa man nasru illa min indillah inna Allah azizul hakim an ka kawo shi wato matsayin bai da alif wallam domin an ce na kira shine abinda ba a sani ba amma sunayen Allah don an zo babu alif wallam ba a ce musu na kira don duk wanda ya ce Allah na kira ne wanda mutum ya fita daga cikin musulunci mun fahimci wannan da kyau ko Allah ba na kira bane to da haka dai nan sai an ka ce inna Allah azizul hakim an kai ta'kidin shi da inna saboda wannan lokacin an yi zancen suna cikin tsoro ko ba haka ba wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun sun kyamace tafiya ko ba haka ba wa idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifatayn annaha lakum duk ana zancan halin tsoron da suke cikin sannan an ka gabatar da inna Allaha azizul hakim an kai ta'kidin ta sabanin can da labari ne ake basuwa wa ban nasru illa min indillahi azizul hakim mun fahimci wannan da ke ko to Allah ya gane da mu dan haka talammus na aujuhul balaga duk kalmar da ka gani cikin alqur'ani sai dai in baka san dalili ba ka yi bincike iya gwargwadon halinka kuma ba shi ne ke nuna duk abin da malamai suka faɗa ba cikin wato wannan istihadi ne in ya dace a karɓa in bai dace ba a ajiye ko me matsala amma wani ina shi inda an kai kuskuren zai caccakawa shi dai shi daɗi ya caccaka ya caccaka to me yasa azizun hakim malamai suke cewa duk in kaga sunan Allah ya zo galibi sai ku iske malamai suna tattaunawa ne akan sunayen Allah a wajen fiqihu idan aka faɗi wani hukunci na fiƙihu an ka kawo sunan Allah sai su yi bincike akan fuskar fiƙihu wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim to kaga nan sai su ce me yasa Allah azizun ai mabuwayi na dan babu wanda ya rinjaye shi yana aza dokar da yake so hakimun gwanina ya aza shari'a irin wadda ta dace kaga an kalli munasaba ta wannan aya da farkonta da kuma abin da take magana akan sa maudu'in da ake magana akan sa to anan ba zan ci hukuncin fiƙihu ake yi ba shi yasa a'a duk sunayen Allah ana iya bukatan munasaba ta fuskar fiqihu da mi da aqida an gane ko a sheikh al-humaid abin nan wani malami na saudiya wanda ya yi zama mudir na ma'ahad rabitatul alam al-islami kuma shi ya kafa wurin yake cewa yana daga cikin abin da sauran malamai suka wato rage bayani an gane ko suna kin kulla alaka sunayen Allah da aqida alhali duk inda sunan Allah zo yana da alaka da fiqihu in zancen fiƙihu aka kuma na da alaƙa da aƙida har yanzu kuma in zancen aƙida ake kuma na da alaƙa da aƙida me yasa nan nan zancen yaki ake yi ko zancen fitowa kai to inna Allah azizun Allah mabuwayina kafirai ba za su buwayi Allah ba hakimun Allah gwanina wannan nasara da ya dauka ya baku ya san kun cancance ta ba sani kuma fahimta ba Allah ya kyauta malamu je aya ta gaba idh yughashikumun nu'asa amanatan bin إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام idh yughashikumun nu'asa amanatan min nan muna da kira'o'i ita ifkin nan kana iya kaddara ta ko uzkur ko kuma ka ɗauka zuwa ga waɗancan auju da mun ka faɗa ko tana da alaƙa da ya'idukum ko idh tastaghithuna rabbakum idh yughashikumun nu'asa domin lokacin alƙawalin da Allah ya musu shine cikin wannan lokacin an ka samu istighatha sannan cikin wannan lokaci an ka samu wannan baccin da suka yi sai zaman to istimrar ne mun fahimci wannan da kyau ko dan saboda alaka idh yughashikumun nu'as ko idh yughshikumun nu'as ko idh yaghshakumun nu'as kaga kira'o'i ne daban-daban nan yana nuna cewa kaga ana yakin zancen badar ne cewa wato an gaje annu'as shine awwalun nawm farkon bacci ko ba haka ba shi ake kira sina ko ba haka ba sina ba sana ba in an ce sina shine wato abin nan bacci farkon bacci an gane ko amma in an ce sana ana nufin mi ana nufin shekara Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ko ba haka nan bane an gaje baya kama la shi annu'as awwalun nawm to anan imamu nafi' da imamu abu ja'far su suka karanta idh yughshikumun nu'as lokacin da annu'as wato bacci yughshikum Allah ya rufo shi shine yughshikum in an ce aghsha yughshi ighsha an an rufo abu a gare ka ma'ana an- an tufata ka da shi kenan nan wato an sifanta shi ne da kamar mi kamar bargo wanda zaka dauka ka rufa da shi ina fata an fahimce ni sauran kuma qurra sun karanta id yughashikumun nu'as daga ghasha yughashi taghshiyatan مثل نحى ينحي تنحية مثل ربى يربي تربية to dan haka dai yughashikum ina fata an fahimce ni wato wannan yana nuna cewa Allah wan- wato waɗanga fi'ilin yughashikum Allah shine ya ruf- ya ɗauko bacci ya sanya shi ya zamanto kamar sutura gare ku ma'ana ya tufatar da ku da bacci kenan Allahu shine fa'ili kum shine maf'ulul awwal shi annu'asa shine athani domin abu biyu ne akai ma aiki baccin Allah ya dauko shi ya sanya shi zaman tomi ya zaman to wato kaman marufi gare ku ma'ana an kasa ku kai bacci yughshikum ita ma tana bayyana wannan amma qira'ata ibnu kathir id yaghshakum an-nu'as da abu amr to id yaghshakum an-nu'as lokacin da bacci ya rufo muku to nan kenan baccin shine mi shine fa'ili to anan babu wata matsala domin in an ce Allah ya sanya su bacci ai Allah shi ne ke sanya baccin ya je ya shiga cikin jikinsu ko ba haka nan bane Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ke sanya su masu yi. to kuma idan baccin ya zo ya shiga cikin jikinsu ana hankalta ma lokacin da ya shiga cikin jikinsu idh yaghshakumun nu'asu lokacin da shi bacci ya rufo muku akwai matsala babu to lokacin da bacci ya rufo musu a wani lokaci ne a yakin badar a yakin uhud ma kuma bacci ya zo musu Allah ce thumma anzala alaikum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum ko taghsha ta'ifatan minkum a qira'ata hamza da kisa'i da khalaf ashe Allah ya sa su bacci a uhudu ya sa su bacci a badar ina ina fata an fahimci ni kadiba cikin wato abin nan eh, adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na muhammad al amin shankiti ya kawo wannan magana kadiba cikin tafsirul qur'an al azim na ibnu kathir ad dimashqi al mufassir dalibin shaykhul islam ibn taymiya ya kawo wannan magana ba ni ne kawo ta ba in za ka rikici ka rikici da waɗannan malaman idh yughashikumun nu'asa lokacin da bacci ya rufo muku amanatan minhu shi amanatan yana nufin aminci malamai sun yi masa iqrabi guda uku manya masu yawa na farko sun ka ce amanatan wato masdar ne an shafe fi'ilinsa sai da mutu kamar maf'ulun mutlaq lokacin da baccin ya zo muku fa amintum amna sai kun ka samu aminci mun ji wannan da ke ko waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shi amanatan yana matsayin hali ne hali to in an ce hali hali nawa ina fata an fahimci ni hali ne na ubangiji kenan Allah subhanahu halin lokacin da Allah ya sanya ku bacci ko ko in mun dauki qira'at id yakhshakumun nu'asa to amanata minhu shi baccin nan ai hali ne daga gare shi ma'ana halin lokacin da Allah subhanahu wataala ya turo shi ina fata an fahimce ni mun fahimci wannan waɗansu daga cikin malamai haka suka ce ko ko waɗansu suka ce a'a id yakhshakumun nu'asa amanatan minhu hali ne zuwa akan ku ku domin mi domin ya sanya ku cikin aminci kenan wato fi wato ya sanya kun zaman to aminina kuna masu aminci mun fahimci wannan da kyau ko waɗansu kuma daga cikin malamai suke cewa a'a shi amanatan minhu maf'ulun li ajlihi na don shi aka yi don shi aka yi to amma in muka ce don shi aka yi to kaga an kai li ajli amanatikum ko li ajli amnikum Allah subhanahu wataala ya saukar da wato wannan abin nan to amma an ce id yakhshakumun nu'as mun san Allah ke sanya aminci to ka qira'ata ibnu kafir da abu amr lokacin da bacci ya zo muku amanatan dan saboda aminci to shi baccin shi zai sanya kuma ya kasance aminci gare ku a Allah zai sanya shi to nan sai suka ce za a samu sabani tsakanin shi fa'ilin da kuma wato abin nan fa'ili na farko da kuma shi baccin domin Allah shine ya sanya nan kuma an ce bacci ya samu su aminci tunda shine fa'ili to ya zamu yi da wannan sai wanda suka ce babu matsala ai da Allah bai bashi ikon ya shiga cikinsu ba ai ba za su samu aminci ba na an hankalta mu shi Allah ya turo shi kuma ya zama to sanadiyyar sun samu aminci kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumi kitabil maknun na as-saminul halabi da kaga wadannan baka gani idh yughashikum an-nu'asa amanatan min wa amanatan minhu aminci ne daga wajen Allah ko ba haka ba wa yunazzilu alaikum minas sama Allah yana sabkar da ruwa gare ku yunazzilu yana sabkarwa wannan fi'ili mudari'i ne amma ba mudari'i ake nishi ba domin shi fi'ili mudari'i yana nuna bi yana nuna ana ganin abu ko yana nuna za a yi abu ko ba ka nan bane to yanzu kuma yakin badar ake yi a nan hikaya ce ana ba da labari ne mun sai mu dauke shi nan listihdaril hala dan ka kalli yadda abin yake wa yunazzilu alaikum minas sama Allah yana sabkar da ruwa alaikum gare ku minas sama'i daga sama an gane ko ba dan can sararin sama ne ba a wani lokacin ana nufin kullu ma alaka fa huwa sama duk abin da yake saman ka ya zama to sama ba ana nufin tun daga sama ta ɗaya ne an ka zubo ruwan ba a daga girgiji ake nufi wa anzala ko min jihati sama ake nufi ana iya cewa min jihati sama wa yunazzilu alaikum an gane ko ko wa yunzilu alaikum an gane ko wato akwai qira'a wa yunzilu alaikum nazzala galibi yana nufin abinda aka saukar daga wani lokaci zuwa wani lokaci ma'ana akwai ittazara an gane ko anzala kuma abinda aka saukar lokaci guda amma suka ce ana iya amfani da wani wurin wani amma ga ka'idan malamin sarfu nazzala yana nuna karfin ma'ana anzala kuma na nufin ma'anar shi bata kai ta nazzala wajen karfi ba mun fahimci wannan da kyau ko to wa yunzilu alaikum minas sama Allah ya sabkar da ruwa minas sama'i daga sama liyutahhirakum bih dan Allah ya tsarkake ku da shi an ce wannan lokaci sun yi janaba gashi akwai kishirwa shedan yazo ce musu to kun gani an ce tare da Allah kuke kuma tare da manzo sallallahu alaihi wasallam amma gashi kun ji kishirwa babu ruwa sannan kuma ga janaba ta kama ku sai Allah ya sabkar da ruwa suka sha sannan suka yi wanka kaga sun samu sun samu natsuwa Imam Suyuti a cikin wato al-Iqlil fi istinbat at-tanzil yake cewa liyutahhirakum bihi wannan aya ce da take nuna asalin ruwa suna tsarkakewa aya ce da nuna ruwa suna tsarkakewa min al-ahdath ya tsarkake ka kuma yayi maka wato kana iya kai taharatul hadath wa taharatul khabath idan kayanka sun yi dauda ko wuri yana da dauda ana iya zuba ruwa sannan jikinka idan yana da dauda kuma kana iya kai wankan janaba ma'ana ka zuba gusar da daudar da take a jikinka li yutahhirakum bih don Allah ya tsarkake ku da wannan ruwa wa yuzhiba ankum rijis shaytan kuma dan saboda Allah ya tafiyar da dattin shaytan a gare ku kaga dattin shaytan ba janaba bace dattin shaidan abin da ya tsaya muku ga zuciya domin shaidan yana zuwa ya kada ma zuciya datti shirka datti ce sabon Allah datti ne kwadayi na sabon Allah datti ne amradu shahawat wa shubuhat waɗannan dattin shaidan a cikin zuciya kenan mun fahimci wannan ko wal yarbitu ala qulubikum saboda Allah ya daure zukatanku na an sifanta zuciya kamar kaya ne abu ne wanda yake ma'ana mu ce kamar wato mu ce kamar kaya kamar kara an tara su ko ba haka ba ko kulli yana wargaje idan ana son a daure shi mi za a yi sai a samu wato igiya ko kuma mu ce wato wani abu wanda ake iya daurewa da shi don ba sai igiya ba ko ba haka ba ana ɗebo bawon ice wani lokaci a daure abu sai a daure shi sai ya zamna tan tan tan tan yadda baya rawa kaga an shabbaha zuciya da kamar wato wani abu ne wanda yake bukata sai an daure shi sai tan tan tan tan kuma qur'ani yana amfani da wannan uslubi wa rabatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idan shatata ko ba haka nan bane an gane ko ma'ana an ɗaure zuciyar kidan ma'ana ta tsaya tattantantantan in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin an rabta kenan wal yarbita ala qulubikum Allah ya wannan danya wato ɗaure zukatanku wa yuthabbita bihi al-aqdam sannan kuma Allah ya tabbatar da duga da gaida shi malaman tafsiri sun yi sabani akan wa yuthabbita bihi al-aqdam wani lokaci ne shin wa yuthabbita bihi al-aqdam kafin ayi yaki ranar da Allah ya yi ruwa saboda rairayi da akwai a wannan wuri idan suna taka ƙasa su kafa su tana darjewa to sai Allah ya sabkar da ruwa wa yuthabbita bihi al-aqdam dan su samu tabbata waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wa yuthabbita bihi al-aqdam Allah ya tabbatar da digadigansu a lokacin da aka je wajen yaƙi aka yi gaba da gaba saboda su tabbata babu matsala an yi ruwan wurin ya sha ruwa sun samu damar tafiya ba ba karan bane kuma sun zo sun je wajen yaƙi kuma akwai sauran damshin kenan sun samu tabbata yadda su in yaƙi kuma Allah ya ɗaure zukatansu kuma wi sabbata bihil aqdam Allah ya tabbatar da zukatansu domin zuciya ake nufi in zuciyar bata tsaya ba ai dan adam ba zai tsaya ba ko ba karan bane da zuciya ta ji tsoro ai an yi aikin banza sai rugawa da gudu da wannan ne a ƙarshe ‘yan uwatun da aya tana da sauran bayani wa yi zai ba an kuma rijistar shaitan waɗansu malamai suka ce ruwan sama suna maganin sihiri da shaitan idan mu a wa yi zai ba an kuma rijistar shaitan a ramako kana abin nan malamai da suka ce ba ne ce wa yuzhi ba an kuma rijistar shaitan ashe idan ana ruwan sama mutum ya fito ruwan nan su dake shi shi yasa kuke ganin ma idan aka yi ruwan farko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisi zai fito ruwan nan su dake shi cewa innahu hadithu ahdin bi rabbih dan haka ashe ruwan sama su da ke ka ko ka ɗiba ka sha suna maganin shaiɗanu da wannan dalili wa yuzhi ba an kuma rijizar shaiɗan mallamai sun ka ce ba ni ni ce ba lokaci ya matso ina ganin yan uwa kuma ayar da ɗan sauran bayani sai mu yi haƙuri abinda muka samu Allah ya samu sa albarka abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh